أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاء ديا ga watan rabi'u thani hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wadda ta yi daidai da shida ga watan sha daya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuwa a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin usuli sunna na babban malami ibn abi zamanin rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na biyar a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun karanta hadithi na bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu mun karanta daga hadisi na takwas zuwa hadisi na goma sha biyu wanda dukkanin hadisan da ke cikin wannan babin idan an fahimce su duk suna ƙoƙarin kwaɗaitar da mu akan ƙanƙame sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma bin tafarkin magabata na ƙwarai na wannan al'umma da kuma ƙyamatar bid'a da nisantata duk kusan kowane hadisi ka ɗauke shi ko ya inganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma sakamakon wasu hanyoyi ya inganta zuwa ga wani sahabi ko kuma ya inganta zuwa ga wani cikin tabi'ai kamar yadda dukkanin isnadan mun bibbi su duk da isnadan suna da rauni wanda malam ibnu abi zamanin ya kawo amma dai suna da shawahid wasu suna da mutaba'at a cikin wasu wuraren wanda duk mun ɗauko su mun yi bayani amma dai a dunkule dukkaninsu za ga suna kwadaitarwa da zaburar da al'ummar musulmi su koma kan koyarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bisa fahimtar magabata da kuma nisantar ainihin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wa sallama bai zo da su ba a matsayin addini wannan shine kusan kulasar babin da ya gabata to mun za mu shiga wani sabon babi babi na biyu kenan قال المؤلف رحمه الله تعالى يتي باب في الإيمان بصفات الله وأسمائه باب da zai yi bayani game da yin imani da sifofin Allah da sunayensa Allah subhanahu wa ta'ala yana da sifofi Allah maɗaukakin sarki yana da sunaye kuma ya faɗi wasu sunayensa da sufofin nasa a cikin alkur'ani mai girma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin hadisai ingatattu ya faɗi wasu daga cikin sunayen Allah da kuma sufofinsa dama wannan babi na al'asma'u was sifat ɗaya ne daga cikin wato kashe-kashen tauhidi guda uku akwai at-tauhidul rububiyya ko tauhidul rububiyya da tauhidul uluhiyya da kuma tauhidul asma was sifat ma'ana kadaita Allah madaukakin sarki a ubangijin takasa da kadaita Allah subhanahu wata'ala a allantakasa da kuma kadaita Allah madaukakin sarki a cikin sunayensa da sufofinsa to duk mutumin da Allah ta'ala ya sa yake da wannan to imaninsa da Allah maɗaukakin sarki ya zama ingantaccen imani ya yadda cewa Allah ta'ala shine mai halitta shine mai kaɗai wato mai azurtawa shine mai talautarwa shine mai ɗagawa shine mai ajiyewa shine mai iko akan dukkan komai a ƙarƙashin haka kuma sai ya sake yin imani da cewa babu wani abin bautawa bisa cancanta a sama ko a ƙasa sai Allah to kaga an samu tauhidul rububiyya da tauhidul uluhiyya wanda wannan na ainihin wato tauhidul abin nan rububiyya wannan za ga tauhidi ne wanda har kafirai ma duk sun yarda cewa Allah madaukakin sarki ya kadaita da halittar samai da ƙasa da jujjuya dare da rana da sauransu kamar yadda Allah ta'ala ya ta maimaita a cikin Qur'ani wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah to wannan ba su da inda dama annabawa suka yi ta gwagwagwa da gwagwarmaya tsakaninsu da kafirai game da wato tauhidul uluhiyya ne wajen ta Allah da bauta ka yarda cewa in kana da bukata babu mai biya maka sai Allah babu mai azurtawa sai Allah sai kuma ka bautata masa shi kaɗai ba tare da haɗa shi da abokin tarayya ba to sannan kuma wasu za ga ba su da matsala a can amma sai kuma suka faɗi a gaba ta uku shine wajen sunayen Allah da sufofinsa sai suka ɗauka sunayen Allah nan wani zai iya raɗawa Allah suna ko wani zai iya tsago wata sufa ya jingina ta zuwa ga Allah su kuma sunayen Allah da sufofinsa tauƙifiya ne babu mai iya raɗawa Allah suna sai shi kansa subhanahu ta'ala sai kuma abin da ya tabbata na sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta waɗannan hanyoyi guda biyu ake iya gane suna kaza sunan Allah ne ta wannan hanyoyin guda biyu kadai ake iya jingina wata sufa cikin sufofi ga Allah subhanahu wataala amma in ba wannan ba babu wata hanya ta da zaka iya gane wannan sunan na Allah ne ko ka gane wannan sufa ta dace da Allah ballanta naka jingina masa ita to wannan kuma a wannan babin an samu shi ma rudani da yawa akwai waɗanda suka samu kansu a wannan babin wato suka zamanto wayanda ake kira al-mu'attila sannan a wannan babin akwai wanda su kuma suka zama al-mushabbaha to sannan kuma akwai tsakatsakiya sune ahlus sunnati wal jamaa su al-mu'attila sune masu korewa Allah sufofinsa da niyyar tsarkakewa zuwa ga Allah ma'ana suna ganin akwai wasu sufofi na Allah madaukakin sarki wayanda in aka sufanta Allah da su kamar an kamanta shi da abokin halitta to sai suke ganin korewa Allah su kaman tsarkakewa ne ga Allah to da haka sai suka zaɓo wasu sunaye ko wasu sufofi sai suka korewa Allah su ko kuma su yi musu tawili ga yanda ma'anar take su ce ba haka ake nufi ba kaza ake nufi su shiga cikin babin tawili wajen bankar wani suna ko wata sufa cikin sufofin Allah su bata wata ma'ana daban da ainihin wato yanda sufar ta zo ko kuma ainihin wato lafazin sunan ya zo sannan kuma hannu na ɗaya ɓangaren akwai kuma masu ƙoƙarin sufanta Allah har ma su mai da shi kamar wani abin halitta in suka tashi faɗaɗawa kai ka ce Allah maɗaukakin sarki wani makhaluki ne suke sufanta maka shi to waɗannan sai zama to wayancan sun faɗi wajen ƙoƙarin tsarkake Allah wayannan su kuma sun faɗi wajen ƙoƙarin kamanta Allah subhanahu wataala sai ya zamana babin da ya fi zamantowa lafiyayye wato fahimtar da tafi zamantowa mai tsarki mai tsafta cike lafiya baka lafiya shine duk wani suna da ya tabbata a alkur'ani na Allah duk wani suna da ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da duk wata sifa da ta inganta a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ta zuwa alkur'ani ka faɗe ta ka kuma fassara ta yadda take ba tare da sharhi ko ƙarin bayani ba ina fata an gane sai ka ɗauki ƙa'idar laisa ka mithlihi shay'un wa huwa sami'ul basir in ka ɗauki wannan ƙa'idar ka sa ta a cikin wannan babin za ka fita lami lafiya ba za ka samu wani rudu na kwakwalwa ba ba za ka samu wata zamiya ba ta aƙida ka yadda cewa laisa ka mithlihi shay babu abin da yake kama da Allah a sunayensa da sufofinsa subhanahu wata'ala sannan kuma ka yadda Allah maɗaukakin sarki ya siffanti da wasu sufofi wa huwa sami'u albasir mai ji ne mai gani ne kasantuwar an samu wani wata sifa ko wani suna sun yi tarayya a suna da Allah da wani abin halitta to na Allah daban na abin halitta daban misali kaga anan abin halitta yana ji yana gani kuma Allah ta'ala shi ma ya tabbatar wa kansa ji da gani to kaga sai ka ce jin Allah daban da jin abin halitta domin jin Allah ji ne na mai halitta jin abin halitta shi kuma ji ne irin na makhaluki abin halitta tun daga nan ka gane akwai bambanci domin akwai bambanci tsakanin alkhaliq da almakhluq wannan alkhaliqu wannan almakhluq duk sifar da aka jingina ta zuwa ga alkhaliqu ko kusa ko ta nesa ba ta da alaka da sifar da aka siffanta almakhluq da ita shi kenan sai ka samu zama lafiya ina fata an gane da hakan an ce Allah madaukakin sarki yana da fuska karka kawo siffar wani abun halitta ballantana kuma ka danna shedan ya tura ka wata nahiya daban kawai ka yadda Allah in aka ce yana da fuska eh yana da fuska ya take ba mu sani ba shi kenan kawai Allah yana da hannaye eh ya tabbatar yana da hannaye a cikin alkurani ya hannayensa suke to Allah ta'ala bai yi bayanin yanda hannayensa suke ba da haka kuma annabi bai yi bayani ba ba mu sani ba shikenan kamar yanda aka tambayi Imam Malik Ar-Rahmanu alal arshi stawa ubangiji ya daidaita al'arshi yaya ya daidaita ya ce al'istuwa ma'alum wal kaif majhul wasu alu anhu bid'a wal imanu bihi wajib aka ce ya kori mai wannan tambayan ma saboda ba a samu irin wannan rudin kwakwalwa ba sai bayan qurunul mufaddala sun wuce ina fata an gane duk irin wannan rudanin za ga su sahabbai ayoyin suna sauka ba su taba tambayar annabi ya kaza ya kaza ba saboda suna da tataccen imani sun san wannan ka'idar laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiu al-basir ina fata an gane to shine wannan shimfidar da ainihin wato malam wato wannan shine shimfidar wannan babin na imani kai imani bi sifatillahi da sifofin Allah wa asma'ihi ka kuma yi imani da sunayen Allah subhanahu wataala qala muhammad muhammad ibn abi zamanin rahimahullah yace wa alam ka sani anna ahlal ilmi wa alam ka sani ba sani kuma sanin shanu ba a'a sani na yaƙini sani na tabbas sani na ilimi cewa anna ahalal ilmi billah malamai ma'abota sanin Allah wa bima ja'at bihi anbiya'uhu malamai masana game da abin da annabawan Allah suka zo da shi wa rusuluhu da manzanninsa ya rauna su malamai in aka ce malamai anan ana nufin sahabbai tabi'ai da kuma ainihin wato al'a'imma na fata an gane jagororin limaman shari'a to su ake nufi in ka ji an ce ahlul ilmi to ba ba ba, ba yan yan yan abin nan ba yan kama wuri zauna a'a malamai ma'abota ilimi na haƙiƙa ar-rabbaniyun anna ahlul ilmi billah ma'abota ilimi game da Allah ma'abota sanin Allah subhanahu wa ta'ala, ma'abota sanin abin da annabawan Allah da manzannin Allah suka zo da shi, ya rauna suna ganin aljahala jahiltar bima lam yukhbir bihi tabaraka wa ta'ala an nafsihi jahiltar abin da Ubangiji tabaraka wa ta'ala bai ba da labarinsa ya jingina shi zuwa ga kansa ba ilman wannan jahilcin ilimi ne Allah ya sa an gani rashin sanin abin da Allah ta'ala bai faɗa ba a alƙur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi bayani ba a hadithi wannan rashin sanin ilimi ne kai a wajenka zuwa ka tashi ka je neman abin da Allah bai faɗa ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba to shi kuma shine jahilci ina fata an gane ma'ana ilimi ƙalar lahu ƙalar rasul wa ma za ka wasu wasu shayaɗe ne duk abinda ba alƙur'ani ba ba suna ba to kuma an shiga ruɗani su malamai daga kan sahabbai da almajiran sahabbai da almajiran almajiran sahabbai su a wajensu ilimi shine ƙalar lahu ƙalar rasulu ƙalar sahaba ina fata an gane su a wajensu ilimi shine Allah ya ce manzon Allah ya ce bisa fahimtar magabata na kwarai don haka dukkan abin da Allah bai faɗa ba game da kansa annabinsa bai faɗa ba game da ubangijinsa to ta ina za ka samo shi komai research ɗin da mutum ya yi ce ya gano hauka kawai ya gano wannan abin da ya ce ya gano shine zunzurutun madarar jahilci dan babu ilimi sai a cikin alkur'ani da sunna ina fata an gane shi yasa duk wanda bai sha su ya koshi ba to koda kana ganin sa da tarin surutu ne kawai ba karatu bane karkaji yana ta nahau yana ta faman ainihin wato balaga da mantiki da waye ya burge ka abinda kawai zai ya burge ka ji ya ja aya ya ja hadisi amma duk ka'idojin duniya ya kiyaye su abinda kawai ya kasa kiyayewa qur'ani kamar yadda nan mun karanta wani asar cewa sunnar ta gagare su haddacewa sai suka koma kuma amfani da ra'ayi ina fata an gane ko kun fahimci wannan da kyau shine ma'ana ya rauna suna ganin aljahala jahiltar bima lam yukhbir bihi tabaraka wa ta'ala jahiltar abinda Allah tabaraka wa ta'ala bai labarta shi ba an nafsihi game da kansa ilman wannan jahilcin ilimi ne su a wajensu to me jahilci a wajensu wato neman sanin abinda Allah bai ba da labarinsa ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai bada labari ba to ina zaka same shi duk abin da kace ka samo ba ta hanyar alqur'ani ba ba ta hanyar sunna ba to ai ba ilimi sunansa ba ya zama jahilci wala ajaza da gazawa amma lam yad'u gazawa gabarin abin da Allah bai yi kira zuwa gare shi ba imanan shi kuma wannan shine imani kenan abin da ake kira imani shine gazawarka a dukkan abin da Allah bai yi kira zuwa gare shi ba kenan imani rashin imani shine ka tafi wato zuwa ga inda Allah bai yi kira zuwa ga wannan gurin ba kenan dukkan abin da zaka jingina shi zuwa ga Allah to ba zai zama imani ba sai in Allah ne ya yi kiran ka zuwa ga cewa ga wani suna nan sunansa ne ga wata sifa nan sifarsa ce to wannan rike wannan da kudurce shi sai zama imani amma duk wata hayaniya da ka kwaso game da Allah duk wata hayaniya da ka ɗebo game da sufofi na Allah ba a wajen Allah ka same su ba cikin Qur'ani ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba to kuma wannan ba imani sunansa ba Allah ya sa kun fahimta karatun ne ya dan wato shiga lungu ina ganin muka karanta shi haka ba tare da an dan yi wannan bayanin ba kila ba lalle ya fito ba shi yasa su ma'ana su magabata malamai suna ganin al'ajaza a ce ga wani ai ya gaza akan me ya gaza amma lam yudu wato yad'u shi sa sai ku gyara ina sanar na faɗa haka gyara za ku yi a gurin amma lam ko yuda'a ko yuda'a ko wato gazawa daga abin da ba a ce zo ka ji ba gazawa daga abin da ba a kirawo ka ba to shi kuma wannan gazawar ba gazawa ba ce imani ne ban sani ba ko wannan gaba ta fito wa annahum ana gaya maka abinda malamai su suka fahimta game da wannan gaba wa annahum su dai malamai innahum su innama yantahuna kawai suna tikewa ne min wasfihi game da sufanta Allah bi sifatihi da sufofinsa wa asma'ihi da sunayensa ila haithun taha fi kitabihi zuwa ga inda Allah ya tsaya a cikin littafinsa kenan kawai ba babin ijtihadi bane ballantana ka shiga daki kai kanikanci ka fito da wani sufa ka ce wannan sufar ka gano ta dace da Allah ba babin amfani da wata fasaha ba ce da zaka ce ka gano wata fasaha ka kirkiri wani suna wanda kai kana ganin ba wanda ya kamata a jingina wa wannan sunan sai Allah ba a bukatar wannan fasaha taka na fata an gane da haka su malamai kenan suna tsayawa iya inda Allah ta'ala ya tsaya abinda Allah ya ce sunansa ne su ma sai su ce sunansa ne abinda Allah ta'ala ya ce sufarsa ce sai su ma su ce sufar Allah ce wannan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan suna ne na Allah sai su gaskata su ce annabi ya ce wannan sunan Allah ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan sufa ce ta Allah sai su ce wannan sufa ce ta Allah shikenan kawai su ma abinda aka faɗa suke faɗa wa ala lisani nabiyihi sallallahu alaihi wasallam kuma suna tsayawa game da sunayen Allah da sufofinsa iya abin da ya zo ta kan harshen annabinsa sallallahu Alaihi wasallam. dan babu wanda ya san Allah irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qad qala kuma dama hakika ubangiji ya faɗa wa huwa asdaqul qa'ilina shine mafi gaskiyar masu cewa kullu shay'in halikun illa wajhahu lahul hukmu wa ilayhi turja'un Allah ta'ala ya ce kullu shay'in halikun kowane abu mai halaka ne illa wajahahu sai fuskarsa kawai mala ya fara shiga cikin wannan babi kenan Allah maɗaukakin sarki yana da fuska ya fuskar Allah take wallahu a'lam ba mu sani ba to kenan tunda ba mu sani ba sai mu mata tawili mu ce zatin Allah a ba ma yin karambani mu ba ma kwai sai da zakara ko abinda Allah ta'ala ce kullu shay'in kowane abu halikun zai mutu zai halaka zai kare waye wanda baya mutuwa baya karewa yace illa wajhahu sai fuskar Allah ma'ana Allah ta'ala shi kadai ne wanda yake ba shi da farko ba shi da ƙarshe yanzu a wannan aya mun fahimci sifar me alwajhu akwai wanda zaka ji in suka zo fassara su ce kullu shay'in halikun illa wajhahu kowane abu zai halaka banda zatinsa suna kyamar su ce wajhahu a antum a alamu amillah shi Allah bai san zat ba ya ce wajhu inda Allah ya ga dama sai ce kullu shay'in halikun illa zatuhu Allah ba zai iya faɗa ba zai iya faɗa amma da kansa ya ce kullu shay'in halikun illa wajaha lahul hukumu shi adda hukunci wa ilaihi turja'una kuma duk gare shi za a koma kenan kawai kaga sahabbai ba wanda ya taba tambayar annabi wai shin Allah yana da fuska kenan ko kuma zaci ake nufi ba a ji wannan fassara ta a fassara wajhullah da zat ba a lokacin annabi da sahabbai ba za ka ji irin wannan fassara ba lokacin tabi'ai ba za ka ji ba lokacin atba'u tabi'i sai da yan bani na iya na iya suka fara abin nan su ne kawai suka fara tunanin a'a sahabbai ba su fahimta ba dan su yi kokarin tsarkake Allah ya za a ce Allah yana da fuska dan haka bari su dan yi dan kwaskwarima a ce zaci kaman yafi kamata da Allah ba a ce fuska din ba to shi kuma Allah ta'ala fuska yace an gane wannan kenan a wannan ayar an tabbatar da siffar me fuska kawai abin da kai aka hane ka tafiya lalibe da binciken ya fuskar take to shi aka hana ka dan babu inda za ka je ka samo hakikanin ya fuskar take kamar yadda mai al'aqidatu tahawiyya imam tahawi ya faɗa ina fata an gane halaka ce ka tafi neman ilimin da babu yace al-ilmu ilmani mun karanta a cikin wannan majalisin ma ko yace ilimi iri biyu ne ilmun fil kauni mawjud da kuma ilmun maf'ud ya ce akwai ilimin da a cikin halitta saman mene yana nan duk wanda ya neme shi zai samu shine ilimin alkur'ani da sunna akwai kuma ilimin da babu shi don haka neman ilimin da babu shi wannan halaka ce shi sa maimakon mutum ya je ya dawo da natijan samo ilimin sai ya dawo da natijar halaka sai ka samu mutum ya riga ya taɓe ya halaka Allah ya kiyaye suratul qasas aya ta 83 aya ta 88 qul ayyu shay'in akbaru shahada qulillah shahidun baini wa bainakum qul Allah yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qul ayyu shay'in akbaru shahada kace wani abu ne mafi girman shaida da zai tabbatar da manzancinka cewa kai ɗan aike ne daga Allah. Ƙulillah, ka ce Allah shi ne mafi girman shaida, shahidun baini wa bainakum kuma shi ne shaida tsakanina da ku. Ƙul ayyu shayin akbaru shahada, wani abu ne shaida mafi girma da zai tabbatar da manzancin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam sai Allah ta'ala da kansa ya ce ka ba su amsa ka ce babu mafi girman shaida game da annabtarka da manzancinka irin Allah kuma ka gaya musu Allah shine shaida tsakaninka da su yanzu kaga an sufanta Allah da shahid na fata an gane shahid ko ka ce Allah shahidun shine shaida ba a kiran dan adam ya zama shaida a ce waye shaida kaka ce ne to yanzu irin shaida ka irin shaidar Allah ce to dan an ce Allah yana zama shaida kuma dan adam yana zama shaida sai ka ce a'a ba za a ce wa Allah yana shaida ba domin an ce yana shaida an sufanta shi da an sufanta shi da abin halitta shaidar abin halitta tana iya zama akwai kuskure mantuwa yana iya shigarta ko ana iya samun tsoro ana iya samun kaza shaidar Allah duk wayannan tawaye-tawayen babu su a cikin shaidar Allah don haka shaidar Allah ta bambanta da shaidar ababen halitta kun fahimci wannan suratul an'am ayata 18 19 kai wa qal Allah ta'ala ce wa yuhadhdhirukumullahu nafsa wallahu basirun bil ibad wa yuhadhdhirukumullahu nafsahu Allah yana tsoratar da ku kansa wa yuhadhdhirukumullahu Allah yana tsoratar da ku me yake tsoratar da ku nafsahu kaga Allah ta'ala da kansa yace nafsu nafsahu suratu ali imran aya ta 28 wa qal Allah ta'ala ya kuma cewa fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidina Allah ta'ala yake cewa fa idza sawaituhu idan na daidaita shi annabi adam kenan wa nafakhtu fihi na busa masa min ruhi daga ruhina faqa'u lahu sajidina ku fadi ku yi masa sujada yanzu kaga nan Allah ya ce wa nafakhtu fihi min ruhi Allah yana da ruhi kenan wa nafakhtu fihi min ruhi ba za ka ce a ya za a ce Allah yana da ruhi sai dai a ce min ruhi na busa masa daga me daga zaci na ko daga me saboda in aka ce Allah yana da ruhi to ai ababen halitta su ma suna da ruhi kuma idan aka ce ababen halitta suna da ruhi Allah yana da ruhi to ai an kamanta Allah da abin halitta to maimakon mu kamanta shi to mu ce ba shi da ruhi wannan walagigin da wannan canki-cankin kacici-kacicin shi jefa wasu cikin halaka shi yasa babin asma'u wa sifat an yi rubuce-rubuce da yawa da wahala ka ɗauki wani littafi na tau da yake karantar da tauhidi da aqida ta ahlus sunnati wal jama'a baka ji an taba wannan babin ba dan a gaya maka cewa wasu sun zame sosai a wannan layi wannan bangaren suratul hijr aya ta 20 tara wa qal Allah madaukakin sarki yace fa innaka bi ayunina haƙiƙa kai bi ayunina kana kan idanunmu ma'ana kaiwa da komowarka da dukkan wani motsi naka Allah ya ce a idan muka ci fa innaka bi ayunina Allah ta'ala ya jingira wa ya jingina wa kansa me al'ain Allah yana da ido ya idan Allah yake ba mu sani ba yana da ido kace haka dai ya faɗa cikin alkur'ani ya ce yana da ido ka yadda yana da ido kace kwarai kuwa na yadda yana da ido domin ya tabbatar a cikin alkur'ani yana da idanu ya idan yake shine kuma ba mu sani ba kuma babu wanda ya wajabta ma tafiya neman yaya idan Allah yake amma gashi Allah a cikin alkur'ani yace tajiri bi ayunina ko a wani gurin tajiri bi ayunina game da annabi nuhu yace jirgin ruwan yana gudana yana tafiya akan ruwa a gaban a idanun inji Allah to nan ma gashi yace fa innaka kaiwa da komowarka zamanka da tashinka duk akan idan mu kace suratu tur aya ta 48 wa qala Allah ta'ala ce walitusna'a ala aini dan a tarbiyyance ka akan idanuna walitusna'a ala aini dan duk tarbiyyar da za a yi maka ya zamto an yi maka akan idanuna inji Allah madaukakin sarki ala aini in can an ce a ayunina ka ce jam'i ne ai ba to yanzu kuma Allah ta'ala ya ce walitusna'a ala aini kaga a cikin wannan ayar ita ma Allah ta'ala ya tabbatar da sifar al'ain suratul taha ayata 39 wa qala ubangiji ta'ala ya kuma cewa wa qalatil yahudu yadullahi maghlula yahudawa suka ce hannun Allah a kukumce ki sai Allah ya musu raddi ya ce gullat aidihim su ne aka kukumce hannayensu walu'inu bima qalu Allah an ce su sakamakon abin da suka faɗa game da Allah bal ƙarya ne ya dahu mabasu tsatani hannayen Allah shimfiɗaɗɗu ne yanzu kaga wanda ya ce Allah ba shi da hannu Yahudawa ma sun fi shaƙi da kenan su sun ce yana da hannu amma marowaci ne wai wal iyazu billah shi ne ma'ana yadullahi magalula shi da zai ba mu sai ce wai wa manzan lafi yi ƙuridun lawa zai ba shi rance ƙafom wa ƙalatin yahudu yahudawa suka ce yadullahi hannun allah magalula ƙuƙumtacce ne a ƙuƙumce ke wato ƙuƙumi shi ne sa hannun mutum a nan shi ne Allah ya ce wala ta ja'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsuqha kullal bas wato kinaya ce ta rowa yanzu mutumin da aka ce hannunsa a koda yaushe a nan saman wuyan sa yake ai kaga sai ya dan sake shi yana dan kekkaiwa da komowa zaka sa ran ya sa shi a aljihu ya dan dako ya baka to sai aka ce ai yaduhu magalulatan ila unuqihi kaga wannan rowa ta tabbata ina fata an gane to yahudawa saboda Allah madaukakin sarki ma basu bashi ba sai suka ce hannun Allah a kukumce ki a kukume ki sai Allah ta'ala mai da Allah bashi da hannu sai ya ce sai wajen raddin sai ya ce bashi da hannu amma farko sai ya fara cewa gullat aidihim su ne aka kukumce hannayensu wa lu'inu bima qalu an kuma tsine musu Allah an ce su game da abin da suka faɗa game da Allah sun gaya wa Allah bakan magana sai Allah ta'ala ce bal ba haka bane kamar yadda suka faɗa yadahu hannayen Allah guda biyu mabasuta ne shimfudaddu ne masu kyauta ne yanzu kaga Allah anan sai ya tabbatar wa kansa me hannaye da haka hannun Allah ba irin hannun ababen halitta ba ne hannun Allah daban na ababen halitta daban to ko su ababen halitta in aka ce hannaye an aka ce hannu ai sai ka ce na me saboda su kansu ababen halitta hannun wane ba irin na wane bane hannun kaza ba irin na kaza bane ba akwai hannun agogo ba irin na mutum ne ba akwai hannun keke ba irin hannun agogo ne to in aka ce hannu yanzu aka ce hannun giwa irin da ɗan adam ne amma kaga dai ana kiransu hannu amma hatta su ababen halittar in aka ce hannu to baya nuna cewa hannun sai an tambayi na ne to da haka in aka ce suna ya hada to ba lalle ba ne siffar ta zama iri ɗaya tunda yanzu gashi hannun agogo hannun giwa hannun mutum duk sunan duk sun hada a me hannu a suna amma wancan daban wannan daban wannan daban to da kan aka ce hannun Allah karka suranta hannun ababen halitta kwata-kwata domin da ka suranta wa kwakwalwarka hannu na ababen halitta to yanzu ka ɗauke Allah daga matsayin alkhaliku ka mai da shi rukunin almakhaluk to babban matsala da kwakwalwa za ta samu kenan ka ɗauki matsayin Allah ka kai shi matsayin ababen halitta ko ka ɗauki matsayin abin halitta ka kashi matsayin Allah to kwakwalwa ƙarshen ru'u ya same ta Allah ya kiyaye da haka Allah ta'ala yana da hannaye kamar yadda ya faɗa cikin suratu al-ma'ida aya ta 64 wa qal Allah ta'ala yace wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikuna gaishe ka Allah yace wal ardu jami'an ƙasa gabaki ɗayanta qabdatuhu yawmal qiyamati abar damƙarsa ce ranar alkiyama was samawatu sammai gaba ɗayansu matwiyatun nan naɗaɗɗu ne biya minihi a hannun damansa shi yasa aka ce ranar tashin alkiyama zai damƙe ƙasar ya kuma nannaɗe samman ya ce ni ne sarki ina wani sarki kuma na fata an gane to kaga wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati to ba nan ake so a kawo maka ba sai ya ce wasamawatu matwiyatun bi yaminihi samman su kuma gaba ɗaya a nannaɗe suke a hannun daman Allah subhanahu wa ta'ala ana so ka yadda Allah ta'ala yana da hannu ya hannunsa yake ba mu sani ba mafhum suratul zumar aya ta 67 وقال الله تعالى يكما تشوى إنني معكما أسمع وأرى إنني معكما الله يتي حقيقة ني إنا تاردكو وكنا النبي موسى دا النبي هارون يتي إنا تاردكو أسمع إنا جي وأرى نادني Allah ta'ala ya tabbatar wa kansa me ji da kuma me dan adam baya ji baya gani hal ata alal insani hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu madha ja'alnahu sami'an basira Allah ta'ala yace ya sanya wa dan adam ji da gani kuma gashi anan yace asma'u wa ara ina ji ina gani yanzu kaga Allah yana ji yana gani sannan dan adam ko ababen halitta suna ji suna gani amma jin Allah irin na ababen halitta ne? Ganin Allah irin ganin abin halitta ne? Shi ganin abin halitta jin ma abin halitta ne. Ganin abin halitta gani ne wanda yake wato ido ne da kaza, da kaza, da kaza kuma gani ne wanda yake takaitacce mai rauni gajiyayye. Shi ko ganin Allah maɗaukakin sarki gani ne cikakke wanda ya siffantu da kamala. da haka ganin Allah daban da ganin ababen halitta. Wa ƙala ta'ala, Ubangiji ta'ala ya ce wannan aya tana cikin suratu ɗaha aya ta arba'in da shida, wa ƙala ta'ala, Ubangiji ta'ala ya ce, wa kallama Allahu Musa taklima, duk da ko wani da ya tashi ja'ircinsa, sai ya ce, wa kallama Allaha Musa taklima, wa kallama Allaha sai ya zama Musa shine fa'il din Allah sai ya zama shine maqulun bihi wai Musa ne yayi zance da Allah ba Allah bane yayi zance da Musa dan duk wai kar a ce Allah yana magana wa kallama Allah ko haka ayat take ai Musa saboda shi Musa wato la ya tasarraf dole duk inda ka kewayo Musa yana nan jamid ne la ya tasarraf baya sarrafuwa in ka zo da rufu'a yana nan shi baya karbata ya kiloga in ka zo da fataha ba zai karba ba in ka zo da kasara duk waɗannan ainihin wato alamatul i'rab din shi Musa ba ruwansa da su alam Musa kaji shi za da aka tayi sai aka makale da wannan wa kallama Allah sai suka ce eh shi a'a wa kallama Allah Musa Musa shine fa'il Allah shine maf'ulun bihi Musa yayi zance da Allah wanda zahiri kuma hakikanin siyakin ayar cewa Allah ya wa kallama Allah Musa taklima Allah yayi zance da Musa an fahimta to amma inda ya samu matsala Allah ta'ala ya faɗi irin zancen da ya da Musa a wurare daban-daban. Wa ma tilka bi yaminika ya Musa. Qala hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ghanami wa liya fiha. Qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a qala khudha wa la takhab sanu'iduha واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى kaga Allah ya dinga zancen ga ma irin zancen da ya yi da Musa menene a hannunka Musa yace sanda ce ma'ana kaga Allah ya yi magana da Musa kuma Musa ya ji ina fata an gane da haka kenan Allah madaukakin sarki yana magana mafhum Allah maɗaukakin sarki yana yin magana. Da haka jingina wa Allah rashin magana kaman jingina wa Allah tawaya ne, domin suka ce ko abin halitta in baya magana kamala ce ko tawaya. In aka ce mutum bebe ne, wannan akwai kamala ko tawaya ce. To yanzu a ɗan adam rashin magana tawaya ne, kuma a Allah sai ta zama kamala. Ina fata an gane, da haka rashin magana ko kuma ce a an yadda yana magana, amma babu sauti ba harafi. wai diddan a nuna maka zancen na Allah wai ba irin na ababen halitta ba ne, to ba za a yi shiru ba sai an shiga layin falsafa. Ina fata an gane, sai an shiga falsafa, domin kamata ya ce wato a a wato kamata ya ce an yadda Allah yana magana, kawai shi kenan a yi shiru. Amma sai aka ce a yana magana, amma kuma magana tasa ba, ba, ba harafi ko kuma ba sauti ko kaza ko kaza. da haka wannan ayar cikin suratun nisa'i aya ta 164 ita ma tana tabbatar da wata sifa cikin sifofin Allah subhanahu wata'ala sifar me alkalam magana wa qal ubangiji ta'ala ce Allahu nuru samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatun fiha misbah al misbahu fi zujaja az zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم الله نور السماوات والأرض الله شيني حسكن سمي دكسا مثل نوره مثال حسكن الله kamishkatin fiha misbah kaman alkuki ne da aka sa fitila a cikinsa an san alkuki ya ko? na'am? ana jin su yawwa za a gan kaje da ana ana yi a cikin ƙauye haka da gana yi ko kuma a cikin wato wani ɗan kaman ɗaki ne na fitila wani ɗan a jikin bango za a ga an ɗanyi wani abin nan na sa fitila ne an fahimta ko shine alkuki ko Allahu nuru samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi zujaja Allah madaukakin sarki ya faɗi irin yanda shari'a in ta shiga cikin zuciyar mumini yanda take sai Allah ya kamanta ta cewa mathalu nurihi misalin haskensa kamishkatin kamar alkuki ne fiha misbah a cikin alkukin kuma akwai fitila almisbahu fi zujaja sannan ita kuma fitilar a cikin karau a cikin wani gidan gilas shine wato almisbahu fi zujaja az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri az-zujaja ita kuma shi kuma glass din ko karau din wato shi kuma kamar abin nan kawkabun durri wato kamar tauraro wanda yake haske to wannan ita ma ayar tana dai sake tabbatar da wata sifa cikin sifofin Allah shine nur ko cikin suratul nur aya ta 35 wa qal ubangiji ta'ala yace Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm Allah madaukakin sarki babu wani abin bautawa da cancanta sai shi alhayyu rayayye alƙayyum tsayayye da zatinsa la ta'khudhuhu sinatun wato gangadi baya daukan Allah madaukakin sarki wala naumin wala naumun ko bacci kaga wannan su ma wasu sufofi ne alhayyu alqayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm kaga alhayyumiyya kalmar alhayyu kaga wannan wani suna ne cikin sunayen Allah alƙayyum wani suna ne shi ma cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala la ta'khudhuhu sinatun wannan wata sifa ce gengedi baya kama Allah subhanahu wa ta'ala wala naumun ko bacci suratul baqara aya ta 255 wa qala ubangiji ta'ala ya kuma cewa huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim Allah ta'ala huwal awwalu shine na farko falaisa qablaka shay babu wani abu gabaninka wa huwal akhiru Allah ta'ala shine al akhiru na ƙarshe walaysa ba'daka shay babu wani abu a bayanka wa zahiru Allah shine bayyananne falaysa fawqaka shay'un babu wani abu a samanka wal batinu Allah shine boyayye falaisa dunaka shay'un babu wani abu bayan kai wannan shine yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan aya huwal awwalu shine na farkon da bashi da farko wal akhiru na karshen da bai da karshe wal zahiru bayyananne wanda kowane abu yana nuna bayyanar Allah madaukakin sarki wal batinu boyayye wanda duk wani abu boyayye babu wato boyayye irin Allah subhanahu wataala shi yasa babu wanda ya san haƙiƙanin zatin Allah sai shi an gane ko kaga waɗannan su ma dukkanin su wasu sunaye ne na Allah madaukakin sarki suratul hadid aya ta uku wa mithlu hadha fil qur'ani kathirun lokaci yayi kace mun ci biyar to hayayi to sai mu tashi wa mithlu hadha din insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik